أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin kashfu shubuhat wallafa ta babban malami shekul islam muhammadu ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi faɗin malam walahum shubhatun ukhra wa hiya qissatu ibrahim karatu na talatin ku aina بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل عليه السلام في الهواء فقال ألك حاجة فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم فالجواب أن هذا من جنس من جنس الشبهة الأولى فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن أن يقرضه أو أن يهب له شيئا أن يقرضه
فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق منه لا منة فيه لأحد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون
na'am malam yace walahum shubhatun ukhra wa'annan yan bid'a suna da wata shubha ta daban wa hiya qissatu ibrahim alayhi salam lamma ulqiya fi an-nar shine kissa ta annabi ibrahim alayhi salam a lokacin da aka ainihin wato jefa shi a wuta lokacin da mutanen shi suka hada wuta suka jefa shi a bayan ya yadda ko kuma ya kira su zuwa ga bautar Allah shi kaɗai ya nuna musu ɓaci da kuma wautar bautar wani Allah to i'tarada lahu jibrilu alaihi salam fil hawa'i a lokacin sai mala'ika jibrilu ya bujuro mushi a cikin iska wani lokacin da aka jefa shi kafin ya kai zuwa ga cikin asalin wutar saulaka jibril ya gito a gaban shi ya ce mushi faƙala alaka haja shin kana da wata bukata da kake nema daga gare ni faƙala ibrahimu alaihi salam sai annabi ibrahim alaihi salam ya ce ma jibrilu amma ilaika fala amma in dai gurinka ne bukatan nan to fa bani bukata ma'ana daga Allah subhanahu wa ta'ala nake neman kariya da tsaro qalu sai suka ce falau kanat al-istighathatu bi jibril shirka sai wa'annan mushrikan suna so su kare istighathar da suke gurin kaburburan su da shehunan su suka ce to inda a ce neman agajin jibrilu ga annabi ibrahimu shirka ne لم يعرضها على إبراهيم da annabi malaika jibril ba zai bujiro da wato ainihin wannan bukatar ba zuwa ga annabi ibrahim inda shirka ce da ba zai ba zai ba zai ainihin wato bujiro mushi da in yana da bukata ya taimake shi ba akwai lamba qala ibn kathir fi tafsirihi ibn kathir cikin tafsirin shi juz'i na uku safaha ta 185 yace wa zakara ba'd salafi annahu araba lahu jibril wa huwa fil hawa wato abinda kusan lafazin da malam ya ambata anan ke فقال ألك حاجة فقال أما إليك فلا وأما من الله فبلا ما عندك ألا نيقري saboda me ya ya riga yayi addu'a ya ce hasbi Allah wa ni'mal wakil ma nabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da cewa annabi Ibrahim ya faɗa hasbi Allah wa ni'mal wakil lokacin da aka jefa shi cikin wuta ko mu ce annabi abdullahi dan abbas ya faɗa haka amma hadisin na da hukuncin rafa sai allah ta'ala ya ce mata kuni bardan wa salaman ala ibrahim daga sai ce in dai daga gare ka ne buƙatar to ba na buƙata amma in daga allah ne ina buƙata kultu in ji shi tal'at marzuk ya ce la'allahu yushiru ila ma zakarahu ibn jaririn عن معتمر ابن سليمان عن بعض أصحابه بما ماكي ابن كثير ينا إشارة زواغا أبند أبو جعفر ابن جرير يا أنبتا تكن تفسير شي لإسناد شي زواغا معتمر ابن سليمان دقواني دقا تكن مالا شي أصحاب أنا يعني الشيوخ قال سيتي جاء جبريل إلى إبراهيم malaka jibril ya zo gurin annabi ibrahim wa huwa yuthaku li yulqa fi nar a lokacin ana daure annabi ibrahim dan a jefa shi a wuta fa qala ya ibrahim alaka haja qala amma ilayka fala to wannan magana ta zo cikin tafsirin ibnu jarir juz'i na 18 safa ta 468 da lafazin wato ainihin ja'a jibrilu ila ibrahima wa huwa yuthaku aw yuqammadu da shakka yuthaku aw yuqammadu li yulqa fi nar wanda at-takmit shine dai daure abu asali daga kalmar al-qimat ne qimat tace igiyar da ake daure akuya ko tinkiya da shi igiyar da ake daure dabbobi a jikin turki amma ba wadda ake sawa a wuya ba wadda ake sawa a ƙafa hakanan alkimab ana ambatan shi akan abin da ake ɗaure yaro a cikin tsamman goyo da shi idan wato ɗauko igiya da suke sawa su tamke ta inda ba zai ba zai ainihin wato sun ce ba to duka ana amfani da shi a lafazin qimab kaga wannan riwaya ce daga majhuli shi kuma malamin suleiman ibn al-mu'tamir ba makawa ya zama ya jiyo ta ne daga ahlul kitabi da haka kissar asalinta ta zo cikin littattafan ahlul kitab musamman cikin bible na kiristoci na yanzu har ana kawo wani ƙari a kai wanda wasu jahilan musulmai suka ɗauka cewa ai hadisi ne lokacin da malaka jibril ya samu annabi ibrahim da a jefa shi a wuta ya ce mushi kana da bukata sai ce amma ilaika fala ban bukatar wani taimako daga gare ka to sai ce mai kana neman taimakon allah kamji inda karin ya zama munkari a nan kuma riwaya ce maudu'a a cikin littattafan musulunci kuma laisa bi ba'id an ta zamanto kirkirarra ce suke littattafan alul kitab zaka sai ya ce mashi hasbi min su'ali ilmuhu bi hali hasbi min su'ali ilmuhu bi hali tunda ya san halin da nake ciki ai ba sai na roƙe shi ba shi ba sai na roƙe Allah ba tunda ya san halin da nake ciki da wannan wasu daga cikin sufaye da juhalul zuhad sun ɗauki wannan ma'ana sai ga mutum ya ce shi bai ma kai matsayin ya roƙi Allah ba ko kuma kaji ya ce maka shi ai wato ainihin Allah yana sane da shi da haka ba sai ya daga bukatar shi zuwa ga Allah ba an fahimci wannan to kaka je ka nemi kudi ai yana sane da kai kaka nemi abin da zaka ci ai yana sane da kai kaka nemi ilimi ai yana sane da kai Ya, wannan asas ne wanda yake mudmahil mafhum daga wannan ya saba ma wa wato ainihin usul na shari'a da furo ɗinta ya saba ma usul na shari'a da furo ɗinta kaga hasbuhu wa hasbi min su'ali ilmuhu bi hali ya saba ma hasbi Allah wa ni'mal wakil qalaha ibrahim hina ulqiya fi an-nar kuma hasbi Allah wa ni'mal wakil talabul hisba min Allah neman kariya da kuma biyan bukata da wakilcin Allah subhanahu wa ta'ala ne kaga addu'a ce an fahimci wannan ko duk da shi ibn kathir bai kawo ta ba shi ma malam bai kawo wancan ba wanda shi ya fi muni wannan dai na cewa amma ilayka fabala na fala amma ila Allah fabala wannan ba shi da wato ainihin wani gumudi idan ya tabbata ba shi da wani gumudi ya zamanto mutum tsabar tawakkali yana cikin wanda la yastarquna wala yaktawun wala yatatayyarun kaga mutum na cikin bukata amma ya ki zuwa gurin wani ya mai addu'a saboda tsabar tawakkali wannan cika ce ta kamalar imani da tauhidi da da tawakkali an fahimci wannan ko kana jin yunwa ka ki roƙon wani ya baka abin da zaka ci wannan cika ce ta ta kamala ba laifi bane ba kuma amma ka tambaya ɗan in kana cikin halin tsanani ba laifi ba ne shi ma Allah ya samu dace to sai mu koma fal jawabu amsar da za a ba su sun ce ai me yasa malaka jibril ya bujiro mawa da annabi ibrahim cewa in yana da wata bukata ya nema daga gare shi ya biya mai wannan bukatar bakin da jibrilu ibrahim ya yi ba alaihissalam bujurowar da mala'ika jibrilu ya yi suka ce ciki akwai hujja akan cewa istighasa da wani allah ya halatta sai suka buge hukuncin suka narke shi wanda ita kuma istighasan nan kamar yadda ya yi bayani ta addini ta ibada ita ce ba a nema gurin kowa ce gurin allah sai wancan da ya miƙe ya ce kumu nastaghithu bi rasulillahi min hadha almunafiq annabi ya ce innahu la yustaghathu bi إنما يستغاث بالله عز وجل يعني استغاثة تعبدية دن هكا سيمالا يتي أمسى الدذاء باس أن هذا من جنس الشبهة الأولى wannan shaƙiƙiyar shubuha ta farko ce wace ce shubuha ta farko da ta gabata subhanallah na? ta kallon annabawa yawwa neman istighatha da za a yi ga annabawa a filin alkiyama da baki kai magana da kyau suka ce ai tun da ranar alkiyama za a tafi gurin annabi adam gurin annabi nuh gurin annabi musa gurin annabi isa gurin annabi ibrahim annabi musa annabi isa karshe a dawo gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ana neman agajin su to kenan ya halatta a nemi wato ainihin agaji daga wani can ma sai ya ce ai wancan agaji ne cikin abin da suna iya yi saboda salaharsu da wato ainihin takadduminsu su ne shugabannin halittu don haka sai mutane suke ganin cewa su kaɗai ne suke da damar da za su iya zuwa su Allah ta'ala magana wanda kaga wannan sa baki ceto ne wanda hatta ɗan adam yana iya yi wanda mun buga misali a duniyance amma ka kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama يتي أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته فمن بلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة يوم تزول الأقدام kaga wannan ba za a ci yayi istighatha da wannan Allah ba kana buƙatar wani abu sai ka zo ka samu wani wani eh kai ne kake da wato sanayya da wani da Allah ka je ka same shi ina neman alfarmar kaza da kaza da yana cikin wata awanu alal ismi wata awanu alal birri wat taqwa an fahimci wannan ko to da ka jinsin shubuha ta farko ce fa inna jibril arada alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi tun mala'ika jibril ya bujiro mishi ne cewar in yana so zai taimake shi akan wani abu ya amfanar da shi da al'amarin da zai iya yana da ikon da zai hallakar da wa'incan mutane duk da kasancewar in nakarar da za ta ƙara shiga cikin kissar su mala'iku sai abin da aka sa su domin me la ya asuna Allah ma amarahum ba sa saban Allah kenan sannan me law yaf'aluna ma yu'maruna ma'ana la yaf'aluna illa ba'da al'amr sai an ce su yi a gurin aikatawa sannan suke aikatawa sabo kuma daman ba su yin shi an fahimci wannan ko haka inda annabawa inda mala'iku suna amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ba ba tare da Allah ya sa su ba duk da mun bane ka je sabon Allah ya nushe ka ko ya mare ka ka gan shiga uku ko ba haka na'am to saukar su ma sai Allah ya ba su izini amma na tanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalika so da ka su sai an ce su kuma wannan hikima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala mu kuma an ba mu dama mu yi inkarul munkar bil yadi fal lisani fal qalbi an fahimci wannan ko to don haka yar wannan nakarar tana iya shigowa ana duk da ba karama ba ce fa inda jibril arada alaihi wannan ana musu ne a taslimul jadali in ma da a ce hakan ya faru to malaka jibril ya bujiro mushi cewa zai iya amfanar da shi ne da abin da yana da iko fa innahu kama qala Allah ta'ala fihi shadidul quwa allamahu shadidu alquwa min suratul najm Allah ya faɗa kan mala'ika Jibrilu cewa shi ya karantar da annabi sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shi mala'ika Jibrilu mai tsananin ƙarfi ne, alkuwa jam'in alkuwatu ne, wato ƙarfin ma ba ɗaya ba, to mai jam'in ƙarfi a Hausa. Ba shi da jam'i, inda ba, mai ƙarfi-ƙarfi ne, sai dai a yi gwaranci dole. a karfa-karfa kuma mummunan ma'ana ce cewa ne ya mun karfa-karfa to mala'ika jibri wato don ka gane karfi ba duk wani karfi da ka sani ya wuce na karafuna karfofi sai dama mai jam'in mu in da hausar ta ba mu dama ita ma tana da adabinta da makayis ɗinta aiwa su da mala'ika jibrilu ma'abocin karfi ne an kawo kowa ne don karka ɗauka zulkuwa wani sadauki na unguwarku ko wanda ka sani a tarihi la wuce na don haka sai malam ya ce falau adina lahu an ya akhudha nara ibrahima ko falau udhina lahu da za a ba shi izini ko kuma da ibrahim zai ba shi izini alaihi salam ya ɗauke wannan wutar gabaki ɗaya wa ma haulaha da abin da ke kewaye da ita min al-ardi wal jibali na ƙasa da duwatsu wa yulqiha fil mashriqi aw al maghribi ya jefar da ita ya kwashe sansanin gabaki ɗaya ya tilla shi can gabacin duniya ko yammacin duniya la fa'ala da zai iya aikata haka tunda ana cewa ai shi ya kifar da kasashen mutanen annabi lo kasashe guda biyar ne ya kwashe su ya kakkabo su da tafin hannun shi sai da wato mutanen suka fara jin tasbihin mala'iku daga su sama sannan kuma ya kifar da su ne faja'alna a'aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijj to da haka dan wannan gurin da aka yi rami wanda iya abu hasashe ba zai wuce girman masallacin nan ba ramin dai da za a jefa mutum wai misali a iya ya sun yi babban rami don mugunta tunda an ce sun ɗau lokuta suna cika ramin da ainihin itatuwa yadda ya zo cikin tarihi to kaga dan ya kikkiɓi masallacin nan ko gurin da ya kai girman masallacin nan kan misali da masallaci ya yi wani guri da shi ba abin mamaki ba ne ba domin shadidul kowa ne walau amarahu an ya za'a ibrahima fi makani to da allah ta'ala zai umarci mala'ika jibril ya ɗaura annabi ibrahimu a wani guri fi makanin ba'idin anhum gurin da yake nesa da su ya ɗauke shi nan take canza mai guri la fa'ala da sai ya aikata walau amarahu an yarfa'ahu ila sama inda Allah zai umarce shi ya ɗaga shi zuwa sama la fa'al da ya aikata wa to irin wannan ah, hukuncin ka rajulin ganiyin lahu malun kafir kamar misalin mutumin da ya zama mawadaci yana da dukiya mai yawa yara rajulan muhtaja sai ga wani mutumi cikin bukata fa ya aridu alaihi an ya karidahu sai ya bujiro mishi da cewa wani ko in ranta ma kuɗi ne kaga zai aurar da ya ba shi da hali sai ce to wani ko in ranta maka kuɗi daga baya ka biya ni au an ya hiba lahu shay'an ko kuma ya bashi kyautar wani abu na ban maka wannan gida nawa naga kana cikin bukata yaqdi bihi hajatahu dan ya biya bukatar shi fa ya ba zalika ar-rajul al-muhtaj an ya'khudha sai wannan mutumin da yake cikin tsananin bukata ya ki karba so da wani dalili har sana cewa la yaruddu al-khaira illa shaytan hmm waye zai dauki kwangilan nemo hadisin nan daga nan zuwa ko da shekara ce haka misali ba hadisi ba ne la yaruddu alkhaira illa shaytan sai sa wani yace in ba shaytan din ne ya kyautar ba ba in shaytan ya ma kyauta sai ka maida ko to duk da ma'anar shi za ta iya zamantowa ingantacciya ta wani bangare ba alal umumi ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba sayyidina umar kyauta sai ya ce ba ni bukata sai ce ai ban baka dan kai amfani da shi ba zaka iya ba wani kai ma alhariri ne ba ce zaka iya ba wani wannan kyauta sai ce duk abin da ya zo maka ba tare da ka kwallafa rai ba tashrif ba tare da kuma ka roƙa ba aka baka shi to ka karba inna ma huwa rizqun sakahu Allah ilayka arziki ne Allah ya koro maka shi an fahimci wannan ko to amma akwai wasu dala'il na shar'iyya da wasu qawaid da usul da suke nuna ba kowace kyauta ake karba ba ne yasa su imam ahmad ba su karban kyauta ta almuluk wasalabi da kuma kyautar wanda ba su san shi ba da wanda baka san shi ba in ya zo ya ma kyauta ta zama sadaka to ba kowace sadaka ake karba ba an gane wannan ai Mm. amma ba haramun ba ne ba Mm. na'am akwai saɓani da ta taɓurza cikin mas'alar da yawa kan mu tafi da nisa to don haka sai mutumin ya ƙi karɓa fa ya ba zalika rajul muhtaju an ya akhudha wala Allah saboda wani dalili sai yana tsoron zai iya mai gori yana tsoron in bashin ne ya bashi zai tozarta shi yana neman kofar dama da zai wulakanta shi to bai halatta ka kai kanka inda za a wulakanta ka ba inna Allah yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safsafaha Allah yana son al'amura waɗanda suke madaukaka baya son kaskantattun al'amura ويصبر حتى يأتيه الله sai ya yi haƙuri ko wa ya subiru zama wawon ta istina sai ya yi haƙuri hatta ya atiyahu Allahu bi rizqin la min natafihi li ahadin ya jira wani arziki da zai zo mashi wanda babu wani wanda yake da baiwa a kan shi cikin wannan arzikin ba wanda zai ce falalata ce ni ne na mai hanya an gane ko eh wanda kuma wannan akwai su sahabbai da imaninsu ya kai imani annabi ya musu wasiya cewa kar ku roƙi kowa komai su bakwai da cikinsu ta kai in bulala ɗayansu ta faɗi yana saman dabba da bulala da yake iza dabba da ita baya iya cewa wane mai koma sai dai ya sako ya ɗauka to ina ga ya roƙe ka kuɗi kaga wannan ba zai yi ba su kaga wannan ba laifi ba ne amma kuma shi imani matakai ne yawa matakai ne in ka ce za ka kai a kai aikin da baka kai matakin mai yi ba sai ka shiga cikin matsala shi sa ga sauna abubakarin ya ba da kyautar dukiyar shi duka annabi ya karba wani kuma ya kawo annabi ya ce to me za ka ci kai da iyalan a gane ko su su abubakarin su ba su da matsala shi yasa wannan kabiyar an yi saɓani shi mutum zai iya tabarru'i da dukiyar shi duka koko bai halatta ba an yi saɓani amma tafsili shi ya fi sai a kalli imanin shi da kuma kana'ar shi aiwa fa'aina haza min istighasatil ibadati wa shirki ta yaya za a haɗa wannan da neman agaji na ibada wanda yake na haɗa Allah da wani wanda zai zo cikin kabari yana roƙon waliyi ba waliyi maz'umi ma yana roƙon wani shehi yana dan alfarmar wani ko kuma yana roƙon shi yana shehuwa na ka agaza mana shehuwa na kamun wanda in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir ba ɗaya ne ba da wanda zai ce da Allah taimaka min da kaza da Allah ranta min kaza da Allah wannan mutum zai iya zai iya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya samu ikon taimakon dan uwan shi daga cikin ku ya taimake shi falyanfa'u hadisi ne tabbatacce an gane wannan sai ce laukanu ya fahuna amma inda a ce suna fahimta zukatan ne a rufe akwai wato don yadda ta toshe kunnensu yana ta rufe idansu murafe suka rufe zukatansu ba sa ganewa sakamakon munafunci daman duk munafuki akibar da yake fadawa ciki shine rashin fahimtar addini ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا سيتم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم أبن اتباع الهوى عند الأهواء بدؤوا إيسوني كان قبا اتباع الهوى أبن بيتي هيفر ومتنشين يرفي وبصير الله تعالى كتريم نعم قال رحمه الله ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم, تفهم مما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما
نعم
فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاني كفرعون وإبليس وأمثالهما وهذا يغلط فيه كثير من الم...
يغلق يغلق وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن عمل نعم to karasa dole dai sai mun yi kwantan lambar na'am فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو من- مناف- منافق وهو شر من الكافر الخالص إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار
na'am littafi ya zo ƙarshe ko ban san wa'incan masail ɗin na ƙarshe ko da za mu karanta su sai dai ya zama kamar daura haka da ali Insha Allah. to malam ya ce walnaktimil kalama insha Allah ta'ala bi mas'alatin azimatin muhimmatin jidda ai mun san littafi na gaba ko kitabut tauhid kitabut tauhid kowa ya kakkabe na shi insha Allah yace zamu cike magana kun san amma mu dalibi magana tun ana tsakiyar littafi a ta cewa littafi na kaza shine kaza baya cikin hadisi salaf ba lokaci sai ga kamar da gangan ne da gangan ne ke kyalewa ko dai in ka san yadda tsarin yake ka mallaka ka ajiye ko kuma ka tambaya da kanka yawwa amma a ce komi sai amma loma sai an ɗibo maka daga kwano a sama a baki kuma a tauna ma haɗewan ma kuma sai an lallashe ka sai za mu ƙare magana insha Allahu ta'ala wanda yana magana shubuhat nan duka ya gama magana kansu amma akwai abu mai mahimmanci da zai tsuranta shi wato ainihin a tattauna shi a ƙarshen littafi zai zama to khitamuhu misal بمسألة عظيمة مهمة جدا zami magana ta ƙarshe akan wata mas'ala mai girma wadda take mai mahimmanci kwarai tufhamu mimma taqaddama duk da za a iya fahimtar ta cikin karatuttukan da suka gabata duk wanda ya fahimci littafin zai gano ta walakin nufridu laha al-kalama li'izami sha'aniha amma sai dai zami magana akan ta musamman saboda girman lamarinta walikasratil ghalati fiha kuma saboda yawan kuskuren da mutane ke fadawa cikin wannan mas'ala fa naqulu la khilafa anna at-tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amali babu sabani cewa tauhidi babu makawa dole ya kasance tabbatacce mustaqirran fil qalb zama tabbatacce a cikin zuciya ta hanyar imani da ikhlasi da sidiki da inqiyadi kuma dole ya zamanto ya tabbata a harshe ta hanyar nutuki da da'wa ka furta kalmar tauhidi kuma kana kira zuwa gare ta kuma kana yaƙar waɗanda suke kishiyantarta wal'amali kuma dole ne ya zamanto ya tabbata a aiki ka aikata nawazi wanda kalmar la ilaha illallah take luzumtawa ba wai kayi kalmar shahada kuma ka zauna ba shi kenan ba sallah babu salati fa in ikhtalla shay'un min hadha idan wani ɗaya daga cikin waɗannan usul ɗin guda uku ya samu matsala aka ce ikhtalla ya gurɓace lam yakun ar-rajul musliman to fa mutum ba zai zama musulmi ba ya zama tauhidin shi a iya zuci ne bai furta a baki ba kaga yadda kenan ko ai fir'auna ma ya yadda annabi Musa gaskiya ya zo da ita amma ya ki furtawa idan ya zama a baki ne kawai bai tabbata a zuciya ba munafunci kenan an gane ko in ya zama ya tabbata a zuciya ko mutum ya furta a baki amma kuma ya ƙi yin wato ainihin yin aikin to shi ma nau'i ne na kafirci shi kuma inadi ne wannan inadi ne kangarewa ce kafircin shaidan fa in arafa tauhida wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'anid idan mutum kafi zancan idan mutum ya san tauhidi kuma ya ƙi yin aiki da shi ya sani alima annahu la ilaha illallah amma kuma sai ya ƙi jayuwa ya ƙi intiyadi ya ƙi miƙa wuya zuwa ga musulunci da wannan kafiri ne na mu'anada kafiru mu'anadatin ko kufuru mu'anadatin ya zamanto kafiri kafirci na kangarewa na taurin kai al'inad kufuru inadin kafiru mu'anada haka ake cewa ka fir'auna wa iblisa wa amsalihima kamar fir'auna da iblis da ire-irensu waɗanda sun san da cewa addinin musulunci shi ne addinin gaskiya amma suka ƙi yin biyayya suka ƙi jayuwa suka ƙi miƙa wuya wa haza yaghlatu fihi kathirun minan nasi kuma wannan qadiyya da yawa daga cikin mutane suna yin kuskure a cikinta yaquluna zaka ji suna cewa wata lambar ta ɗaya wato babu ita ma asali ko ta biyun ce kawai ko ido na ne daidai ina ta a na'am to duka abi mu bashin su to da yawa daga cikin mutane suna kuskure sai su ce haza haqqun wa nahnu nafahamu haza wannan gaskiya ne kuma mu mun fahimci wannan wa nashhadu annahu al-haqqa أنه الحق كما من شيء داتي واشيني غسكيا ولكن لا نقدر أن نفعله سيدي بزام إيا أي كتاب جلس أبو طالب ولقد دعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت قدم أمينا تكال غسكياني تكاكران زواج الدين إنه من أحسن أديان البرية دينا karshe sai ce laulal malamatu aw hidari subbatan lawajadtani samhan bidhaka mubina amma daga karshe yace ya mutu ala millati abdul muttalib dan kai ka gode ma Allah ba ba dan kai wani abu bane ba Allah yau ka musulmi kawai baiwa ce zabi ne na ubangiji ba dan wata sila bace dan wata sila bace kuma ka ji tsoron kar karshen ka ya zama abin da zai zama kai ta roƙon Allah wannan ni'ima ta musulunci ya tabbatar maka da ita an fahimci wannan zaka sai ce ba zai iya aiwatarwa ba wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahu ce mutanen garinmu ba wanda ya halatta su zauna da shi lafiya sai wanda ya dace da su ma'ana ba wanda zai zauna da su lafiya sai wanda ya dace da su a cikin addininsu wannan lamba ita ba laifi tun da fassara ce shi haza min hikayati qawlihim kamar hikaya ce malam yake ai da siyakin afili yake ko yuriduna bihi alla yakuna maqbulan indahum illa man wafaqahu abinda suke nufi wato a garinmu kan mutum a ce yana China ko yana koriya ta arewa Allah ya kyauta ya ce to mu a garinmu ba wanda za su karɓa a matsayin nasu sai wanda ya dace da su a addini koriya sai in kana bautar uban shi sannan zai za ka zauna lafiya da sai dai ka yi addinin a ɓoye akwai musulman ba kiristoci a ɓoye su an kama ka da baibul ko ƙur'ani kisa ne ala haddi ma yuqal wa yushawa an to sai ce to mu a garin mu an hana mu dan haka an ai ba za a hana ka imanin zuci ba haka ka mika wuya kai imani da Allah ta'ala ka yi kokarin kiyayewa ka boye har ku samu karfi kamar yadda aka yi da'awar sirriya shekara uku a garin makka ai shi musulunci ba abin da ya kyale mafhum illa man wafaqahum sai ce qalahu muhibbuddin al-khatib shi wannan fassara ba wai shine ya faɗi hakan ba dan malami ne babba daga cikin malaman kasar misar asalin shi dan kasar dimashq siriya ne lokacin da faransawa Allah ka tsare mu daga sharinsu suka shiga kasar siriya suka nemi su wargaza ta sai hijira ya dawo a kasar misra a 1920 1920 ya dawo kasar wato ainihin misra to wanda shi kuma dama an haife shi a muhibbuddin al-khatib an haife shi 1920 ainihin wato 3 la 1918 afuwa 18 nawa zai zama 1342 hijiriya an mai da shi wato ainihin dubu ɗaya ɗari takwas da tamanin da shida aka haife shi 1886 ya rasu 1969 to a 1920 ya dawo kasar wato ainihin misra ya zauna a kahira shine mu'assisin jaridatul fatihi wadda take jarida ce da su bin baz suna yabanta ma sosai rahimahumullah kuma shi ya rubuta littafin al-khututul arida لأسس الشيعة الإمامية الاثنى عشرية wanda littafi ne bai wuce safa 60 da wani abu ba amma ya ragargaje kashin bayan shi'a ya nuna bambanci wanda yake bauni tsakanin shi'a da sunna kama bai na sama'i wal ard da asalin abin da ya sa wannan littafi don raddi ga su hasanul banna ne masu da'awar a yi takrib bainal adiya bainal aqaid wal milad ay takrib bainal aqaid wal madahib da haka duk da kasancewar asmar banna na girmama shi yana neman shawarwarin shi da sauransu amma da hassan banna ya fito da wannan abu ya fito ya raddi har ya yi rubutu a kai kuma dama ya shahara gurin yin raddi ga masuniyanci da wato sahiyuniya da su shi'a da yahudawa da sauransu ina fata an gane wanda akwai murasalat tsakanin shi da sheikh bin baz rahimahullahu ta'ala wanda shine mu'assisin darul salafiyya matuba'a ta kasar misra da ake buga littattafai na salaf inda kasu shekul islam da sauransu an gane wannan ai to shi ya bada wannan fa'ida din ta yi cikin jaridun shi ne dan yana yawan fitar da jaridu wanda suka shafi addini kamar yanda wato ainihin muhammad ali rida yake yi cikin mana jaridar shi ta almanar an fahimta ko muhammad rashid rida to mu koma ko da ka sai ya ce mu a garinmu ba za su karɓi kowa ba sai wanda ya kasance yana kan aƙidar su da ainihin wato millar su wa ghairi zalika min al'azab da wasu uzururruka waɗanda suke makamantan haka walam yadril miskin shi ko wannan miskinin bai sani ba anna miskini ba wai mara kuɗi ba abin tausayi anna ghaliba a immatil kufri ya'rifuna al-haqqa wa lam yatrukuhu illa li shay'in min al'azab galibin jagororin kafurci ba wai a wato ainihin sun ƙi shiga musulunci saboda ba su san shi ba ne ba a'a sun bar shi ne saboda wani uzuri daga cikin uzurarruka saboda wani uzuri su fir'auna suka ce a nu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana abidun su abu jahal ne suka ce أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب كوالو ما دل ما ضل من ضل إلا تحت حجتي دون لك قيابتي أينا ده حجة سيدي ليس كل دليل جاء معتبرا إلا دليل له حظ من النظر كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أكن سوى إيه؟ يهودا sun zaɓi wani ɗan farashi ƙanƙani ɗan kuɗaɗe kaɗan sun bar ayoyin Allah sun musanya duka ana fassara sun musanya ayoyin Allah da wasu 'yan kuɗaɗe kaɗan suka canza addini da abubuwan da mabiyansu suke kawo musu wa ghairi zalika min al-ayati ka qawlihi ta'ala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum man la al-yahud sun san annabi sallallahu kamar yanda suke suke sanin ƴaƴayensu in suka in ka hango ɗanka cikin mutum 20 zaka iya gane shi cikin yara 20 to sun san annabi kala yadda suka san ƴaƴansu Bilabun salam ma ya ce kai ni na kan gane annabi fiye da yadda nake gane ɗana ma kamar su can a cikin addinin su matan su ba amana gare su ba ta yiwu ba ɗan nashi ne na kirki ba na asali ba an fahimci wannan shi ko annabi su sallama alƙur'a littafi ne Allah ta'ala ya faɗi sifofin shi haka sun sani sarai suka ainihin wato ƙin biyayya kaga sun sun sani a zuci jayuwa ne ba su yi ba fa in amila at-tauhid amalan zahira to da mutum zai aikata tauhidi a bayyane wa huwa la yafhamuhu aw la ya'taqidu bi qalbihi amma ya zama shi bai fahimci tauhidin ba ya dauka kawai lalibe ne dai ake yi da shi da mus da kirista duk daya da shi da bayahudi duk daya kaga babu albara'u kenan ko kuma ya zama to bai yi i'tiqadin shi a zuci ba kaga munafiki ne kenan fa huwa munafiqun wa huwa sharrun min al-kafir al-khalis wannan yafi sharri akan tsantsan kafiri ma da ya fito ya bayyana wajen shi innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar kaga nan yayi me ake ce mishi iqtibas ko yace Allah ta'ala yace sai ya koro aya cikin zancen shi kaga iqtibas ne wanda ana yin shi ga wanda zai iya bambance wannan aya ce wannan maganar ka ce in mutanen ba za su iya bambancewa ba haramun ne ka iqtibasi a gurin ta cikin magana ka kawo aya ko hadisi amma ba za su iya ganewa ba aya ce ka kawo ko hadisi malamai suka ce bai kamata ba amma in wanda suke ganewa ne kamar ku to wannan babu laifi an fahimci wannan ko lalle munafukai suna karkashin ginin ƙasa na wutar jahannama kuma ba su da wata hanya ta fita ba su da wata hanya ta tsira ko rabauta wannan kaga ya nuna cewa hatta kafirai za su biyo bayan su ne kenan cikin azabar Allah saboda su a kafirci ne ma'al ihra kafirci ne tare da rudar da wani da zalunci da ɓoye gaskiya sun nuna cewa su musulmai ne amma kuma suna ragargaje musuluncin daga wato ainihin tubalin shi Allah ta'ala ka tsare mu to za mu bar shi haka duk da na so da lokaci ya bada mu gama da matanin ya zama to abin da za mu ji da shi su ne lambobin amma su ma na ga suna da yawa sai mu san yadda za a yi mu kassama shi ko da cikin karatu biyu ne insha Allah tsakanin su lambobin da sauran abin da ya rage in kuma ya samu a karatu ɗaya fa biha wa ni'mat Allah ya samu dace kenan za mu tashi daga can qala al-hafiz ibn hajar mu'alliqan ala qawl al-bukhari haka ne ko na'am